بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar lahadi 17 ga watan jumadal ula shekarar hijira ta 1444 daidai da 11 ga watan disamba shekarar miladiya ta 2022 barkamu da sake saduwa a daidai wannan lokaci don ci gaba da dauran mu ta littafin gizaul albab daga nan garin katsina a afon daga nan jihar katsina a garin funtuwa wannan shine zai zama wato turmi na biyar kenan a cikin jerin giya wannan darussa insha Allah kamar yadda aka sani a jiya muna magana akan babul adab wato babun da ke bayani akan jimillar ladubba da wannan malami ke tsakuro mana daga littafin da ya ɗauko ya kawo mana maganganu ɗaya biyu uku za mu tashi a inda yake cewa daga shafi na ashirin da ɗaya an ga wajen ko da ya ce ruya an ibn al-mubaraki رحمه الله أنه قال نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى الكثير من العلم أنتنا أجيا دمكي شمفدا من أمبتشونا مغانا سوى دمهم منشنتا أبلاي دم مبارك رحمة الله عليه yana faɗan wannan magana yana cewa nahanu mu ɗalibai mu masu koyon karatu su su ibn mubarak malamai ila qalilin min al adabi ahwaju mu zuwa ga ladabi da biyayya ko da ɗan kaɗan ne a hawaju minna ilal kathiri min al'ilmi mun fi buƙatar ladabi fiye da mu zuwa da dama daga cikin abin da muke koya na karatu mana akwai buƙatar ya zama mun samu kyakkyawan ladabi kyakkyawan tsari kyakkyawan mutuntawa da sanin ya kamata kafin mu samu ilimi saboda ilimi idan babu ladabi to zai zama kamar jiki ne idan babu sutura ya zama sau'a ya zama abin Allah wa dare abin akalla a kau da kai bambancin jiki mai sutura da mara sutura a bayyane ki to ladabi shine kamar sutura da ke lullube jikunanmu kaga ai babu yadda za a yi mutum ya fito babu sutura to haka babu yadda ilimi zai zama abin yabawa abin alasan barka idan babu ladabi a cikinsa qala an-nawawi qala ath-thawri rahimahullah al-imam sufyan ibn sa'id ath-thawri yana cewa man lam yata'addab lil waqti fawaqtuhu maqtun wanda bai koyi ladabi a lokacin da ya kamata ya koye shi ba wannan lokacinsa ya zama mishi abin Allah wadare ya zama mishi abin da bai ci moriyarsa ya zama mishi wato mummunan abin nan mummunan aiki maqtu abin abin banza abin abin babu kyau wa qala Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana faɗa yana ba da labarin annabin Allah Ayyub da Allah ya ce wa Ayyub idnada rabba anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin annabi Ayyuba kamar da aka san labarin sa kamar da limamu at-Tabarani ruwaito a cikin al-ahadithu tiwal da wannan sa ina jin Ibn Jarir in ba na manta ba tafsirin sa cewa wannan bawan Allah sai da shekara 12 yana rashin lafiya rashin lafiyar da ta sa duk al'umma da ke kewaye da shi da iyalan shi da almajiransa duk sai da suka waɗe suka ba shi waje kuma da wata matar shi guda ɗaya to a ƙarshe da ya zo zai yi wannan addu'a mu kalla abin da yake cewa ya ce ya Allah wato ka ambata musu ayyuba lokacin da ya kirayi ubangijinsa ya ce an ni masani abduru lallai ni cuta ta shafe ni wa anta arhamur rahimin kuma Allah kai ne mafi rahaman masu rahama sai ya ce lam ya ƙul irhamni bai ce ya Allah ka muni rahama ba bai ambaci neman rahama ba saboda kawaici da annahu hafiza adabal khitabi saboda ladabin magana wato ana magana da babba akwai abin da baka iya faɗan shi kai tsaye sai dai ka faɗe shi ta fuskar a kaikaice ko a fahimta cikin maganarka karkace ayi kaza ko kar ayi kaza ko muna neman kaza ko makamancin shi kamar yanzu misali mace ce da mijinta suna zaune kina so ya miƙo miki wani abu ga can a bakin ƙofa kuma ke baki so ki tashi to yayi yana daga cikin rashin ladabi ki ce kawai da Allah Zubairu dan miƙo min wayata ga ta can a caji ya daga cikin rashin ladabi ko kin ba shi umarni kenan yanzu to amma idan kina da hikima da kin ga ya miƙe yayi bakin kowa sai ce baban sumayya wai zaka fita ne kinga ba ba talab bane yanzu me kike so wallahi waya ta ce na so a miƙo min ita amma dai bari kawai na tashi na dauko shi kuma sai ga a ba kuma bari ya miƙo miki din kin cimma manufarki ba tare da kin yi abin da zai ce ni kike aika ni yaron ki ne to shine irin wannan ladabin mutum ya faɗi magana ya kai ma burinsa ba tare da wanda ake magana da shi ya fahimci an masa raini ko rashin kunya ba wa qala yace al-alimu ya'rifu al-jahil wannan magana ana danganta ta zuwa ga al-imamu ibnu taymiya ne rahimahullah ce shi malami shi ya san jahili bi annahu qad kana jahilan saboda kafin ya zama malami da can jahili ne wal jahilu la ya'rifu al alima shi kuma jahili bai san malami ba da annahu lam yakun aliman tunda bai taba zama malami ba wannan magana ya kamata mu jahilai mu santa kuma mu zauna lafiya jahilai ba sa sanin waye malami kamar yadda talakawa ba su san waye mai kudi ba masu kudi su suka san junansu mu yanzu a cikin talakawa da an ga mutum da wani gwangwanin mota yana dan saka yan shaddojinsu masu kyau yana dan harka sai a ce arziki ne da shi to su masu kudi sun san ba cikin su yake ba su sun sanya suke gane menene ma'auni na gane mai kudi to haka ilimi malamai su ne in sun jin maganar malami suke gane malami ne amma duk wanda jahilai ne suka naɗa shi malanta to ka tausaya mai saboda wanda ba su san me malanta ba su suka naɗa shi kullum na wani kwatance da abin da ke faruwa a jami'o'i wato jami'o'i wurare ne waɗanda aka tsara su a bisa tafarki na ilimi da za ka ba ga al'adar cikin jami'a ya fi dacewa da hankali fiye da al'adar mutu cikin mutanen gari wayan za a mutanen gari azumi na zuwa kawai kowane masallaci sun samu wani sanadar ce kawai kai ne kai ne mai tafsirin malami ne ba malami bane ba ruwan su ne sun nada shi amma a jami'a za a nada mutum da suna malami a ce ya zama farfesa ko ya zama shehin malami ko ya zama dakta ko waye sai an yi abin da ake ce ma peer review sa'o'insa tsararrakinsa wanda suka riga shi kaiwa wannan matsayin su za su duba su to ya cancanta a bashi wannan matsayin za su duba rubuce-rubucen shi da ayyukansa su tattauna da shi ya yi magana ya yi jawabi a gabansu su nemi masu ƙure shi su sa shi a kwana ya fita da ƙyar to kashe su ce to wannan ya cancanta a bashi wannan matsayi yanzu kaga su malamai ne sannan suka iya yarda cewa to wannan malantar shi ta kai a bashi wannan matsayi amma muku a cikin gari ba haka muke ba jahilai kawai su ne suke cewa ai wani ya fi wani ilimi wani shi ma malami ne ai hasada suke mishi don sun ga ya iya to ai kai baka san waye malami ba za ka gane shi kuma malami shi san dan uwan shi malami saboda da ya taba zama jahili kafin ya zama malami wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna shay'a kaga da bai sani ba daga baya ya sani da haka in yaji jahilci ya sani in yaji ilimi ya sani mu kula da wannan ya ya ya ya, ya wa masa albarka qala wa man ittakhadha alhikmata lijaman ittakhadahu an-nasu imaman duk wanda ya riko da ilimi hikima a matsayin jagoransa a matsayin abin riƙewarsa linzaminsa shi kuma mutane za su riƙe shi jagora duk wanda yake aiki da ilimi mutane za su rike shi jagora faƙila lahu sai aka ce wa mal balagatu to menene iya salon zance menene ƙwarewa a magana faƙala iqlalun fi injazin taƙaita magana kuma ta biya buƙata ba tsawon surutu ba wa sawabun ma'asur ati jawabin da kuma bayar da amsa ta dace da daidai kuma nan take ba tare da tunani dogo ko jan numfashi ba qala sai yace mutawadi'ul ulama aktharuhum ilman in kana so ka san waye fi kowa ilimi a cikin malamai shine wanda yafi kowa tawalu a cikin su wanda yafi kowa nuna shi bai sani ba babu alamar da ke gwada karancin ilimin mutum kaman kuri da cika bakin cewa ya sani duk wanda kaje yana cika bakin cewa shi ya san kaza to ne tace alama mafi girma akan cewa bai sani ba saboda shi ilimi lungunan da ke cikin sa da sarkakkiyar kullun kana ƙara shiga ne kana ƙara gane baka sani ba Khalil ibn Amr al-Farahidi da wata magana mashhuriya da yake faɗa yake cewa al-ilmu thalasu darajatin ilimi matakai guda uku ne yace man sa'ada al-ula takabbar wa man sa'ada al-thaniya tawaba wa man sa'ada wa man sa'ada al-thalitha alima annahu la ya'lam yace ilimi mataki uku ne man sa'ada al-ula duk wanda ya hau kan step na farko takabbara to za ka ganshi da girman kai galibi mutane wanda ya fara hadda ya dan iya izu 20 ya dan iya munshawin shi ya dan iya li'irabi zaka ga a wannan matakin su yayi haya islam yayi diploma girman kai da jin kowa bai isa ba da tsokano tsuliyar dodo to wannan yana mataki na farko ne ومن سعادة الثانية yana wuce wannan yawo na biyu ya gane cewa kai ashe abin ba wasa bane da ya je ya shiga wannan level ya ji wannan lissafin da ya iya a mathematics na SS3 ashe wasa ne wasa ne yaje an fara an dina ma lissafi da lambobi an koma da harfa yake sai ga ya fara tawalu da ya rena malaman shi na islamiya da makarantar secondary amma a jami'a bai sai rena malaman shi ba dole kaga yana kankan da kai yana gaishe su ko da zai zage su a bayan ido to ya shiga matakin tawalu'u ke wa man sa'ada thaniya tawaba wa man sa'ada thalitha wanda yake mataki na uku na ƙarshe a ilimi alima annahu la ya'lamu shay'a to zai gane cewa shi bai san komai ba wato duk malamin da ya bunƙasa to yana gane cewa shi duk abin da ya sani ba komai bane haka zaka ga bai jin nauyin ya ce ban sani ba malami kamar imamu malik kamar imamu zahabi kamar ibnu hajarin kamar ibn taymiya kamar ibn mubarak ba sa jin nauyin a tambaye su abu kaza su ce ban sani ba saboda wannan a wurin su ma ilimi ne maliku an yi mai takakka tun daga gari gari wani ya zo da tambayoyi an tattara dukkan tambayoyin mutanen garin ya zo da su sun fi guda 40 algata malam me kaza ban sani ba me kaza ban sani ba ya kasa amsa tambayoyin da yawa sai mutumin jikin shi ya sanyi maliku ya ga alamar khaibatu amal irin yana jin disappointment cewa akan wannan mutumin na bata lokaci ne tafiya sai ce ma bika ya akhal islam na yi damuwaka ya ce tuni alagata malam a can garinmu ana labarin cewa kafi kowa ilimi na zo na zauna na maka tambayi duka kasa amsawa ina kuma mai zan ce musu ya ce in ka ga daman koma ka ce musu malikun na ashe jahili ne jahili ne jahili ne ku je ku dinga gaya wa 'ya'yanku da jikokinku a gaji wannan labarin har ƙarshen duniya ban damu ba ce so kake faɗa abin da ban sani ba ranar alkiyama aje kai ka wuce ni Allah ya tsida ni bai ba sa jin damuwar a ce musu ba su iya ba amma duk wanda ka jira damuwa a ce bai sani ba ko ai jarabawa a soke wani waje ya ce Allah ya isa to wannan dama bai san meye ne ba ko mun gane da haka ba sa jin damuwa kana karanta kana karanta magana zahabi zaka ji ya ce kaza ka ce wannan ban san shi ba in an jima kaɗan sai ya ce kai na tuna ashe ma na sani ba zai dawo ya goge inda ya ce bai sanin ba kar a irin yadda mu yanzu muke editing da format a kwamfuta sai bashi a can ya ce bai sani ba a gaba kuma ya tuna ko mun gane jama'a tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma shi tambaya ya ce ban sani ba sai an yi wahayi to wannan alama ce ta mutun ya san ciwon kansa ilimi kaga ya iya fadan ban sani ba shi sa ibnu abdul barr namari ya mata babi musamman a cikin jami'u bayan al-ilmi wa fadlihi babu la adri babun da ke bayani akan falalar fadin ban sani ba domin Allah shi ne san komai ya ce to a mafi tawalu cikin malamai shi ne wanda ya fi su ilimi kama annal makanal munhafida aksarul biqa'i ma'an kamar yadda wurin da ya fi zurfi a cikin kududdufi shi ya fi tarin ruwa can ƙasa ko qala man lam yatta'iz bin nasi wa adallahu an-nas bi azza wa jalla bihin nasa duk wanda yake daukan darasi daga abin da ke faruwa da mutane to shi Allah zai mai da shi darasi ga mutane kana ganin wani ya mutu wani ya yi cuta wani ya talauci wani ya yi kaza duk wannan bai ishe ka ka ɗau izina a rayuwa ba wato da ake cewa da na gaba ake gwada zurfin ruwa to kai ne za ka zama izina da kai za a dinga kwatanci wakila da adi ibn hatimin rahimahullahu ayyu shay'in awda'ar rijal qala kasratul kalam aka ce Allah shi gafarta malam wai menene abin da yake zama mafi mafi yasarwa abin da ke kada mazaje abin da mazaje in suna yin shi suke lalacewa yace yawan surutu wa ibatu sirr da tona asiri wa thiqatu bi kulli ahadin da yadda da kowa a nayi wata magana ran nan gurin ƙara fadanta cewa daga cikin abin takeicin da muke rayuwa a ciki shine yanzu da aka ɗauka wa yawan surutu abin yabo ne alhalin kuma yawan surutu abin zargi ne a sharance nabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin siffar da ya faɗa ta abin zargi da yake cewa munafiqun kullu munafiqin alilil lisa dukkan munafiki ne dan banzan surutu muku yanzu mutane wai surutu har ya zama abin da za a dauko a gayyato mutum kawai zo ya surutu a biya shi kuɗi ya shiga rediyo ya yi surutu duk wanda ya fi iya kowa zance ya fi iya surutu ana ganin kai a wani ya iya ya iya musu to ai abin zargi ne ba falalla bace abin takeici ne a ce kai kafi kowa baki kafi kowa iya faɗan abin da baka tunanin me kake faɗa don fadda abin da kake faɗan nan ka tuna fa ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ranar alkiyama kuma za a ce haza ma kana sul li anfusikum gashi abin da ka dibo kanka annabi kuma ya ce babu abin da zai kifa mutane a wuta kaman abin da bakin suke faɗa to da haka wannan da ke surutu abin a tausaya mishi ne domin yana cika littafin sakonni da ayyukan sani da abin da bai tabbatar ko ya tantance ba amma yanzu ana ganin surutu wai falala ce da haka nan tona asiri ya zama baka da baka da asiri baka da rufin asirin wanda ya faɗa maka da kuma ka amince da kowa ka ɗauka kowa za ka iya ba shi amana ko aminci to wannan kallalle zai zai kifar da kai wa qala umar bin abdul aziz radiyallahu anhu al qulubu awiyatu sara'il zakata jakunkuna ne na boye asirai washafahu labba aqfaluha sune dan da kwado wato padlock da ake rufe wannan wannan jakunkuna wal alsin su kuma harsuna mafatihuha sune dan mabudin da ake bude kwadan falyahfaz kullu mri'in miftaha sirri in kana son sirrinka ya buya to ka kiyaye harshenka shine mabudin sirrinka wa qala al-akharu idha al-mar'u afsha sirruhu bi lisanihi wa lama alayhi ghayruhu fa huwa ahmaqu إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق yace idal mar'u afsha sirruhu bi lisani idan mutun yaje ya tona asirin kansa da harshen sa wala ma alaihi ghayruhu kuma yaje yana zargin wani da ya gaya wa asirin fa huwa ahmaqu to wawa ne shi wannan musamman ku iyayen mu mata yana da wahala ka samu matar da bata da wata sahibatu sirri da kike ga sirrin mijinta da sirrin saurayinta kuma wannan sahibar taki dace ta haince ki ta tona asirin ko ta zagaya ta kwace saurayi ko ta zuga kanwata ta aure mijin ba ga suke yi ba sai kuma kike cewa munafuka ce to ke kuma wawuya ce fa huwa ahmaq wawa ne wanda yake fadan sirrin sa a san da kike fadan wani abu kike korafi game da mijinki din nan ita kuma irin wannan mijin take so ki kina gana abun korafi ne dan me wane yake yin kaza kin je kin gaya mata ko kin ce mata amanatul amana oho za ta fada da haka ku kiyaye sirri musamman wanda ya shafi rayuwar aure yace idza da qasadrul mar'i an sirri nafsi idan ke kirjinki yayi kunci ba zai iya rufe sirrin nan ba fasadrul ladhi yustawda usirra adyaqu wancan da kika je kika mai ajiyar sirrin nashi kirjin yafi kunci ai dan hala sirorin jama'a da ma'a kawai ajiya dagan ta je faɗa mai ta ce to wallahi fa wannan fa sirri ne Halima ta gaya mun dan Allah kake bari ta ji ke kin ke Halima kin gaya mu Zainab Zainab ta kina ganin ta amintacciya ko ita kuma ta rika ta amintacciyar kawar sunanta Asma'u ita kuma ta gaya mata ita ma tana ta amintacciyar sunanta Ruqayya ita ma ta gaya mata ita kuma Ruqayyan nan tana da amintacciyar kawar sunanta Jamila ita ma ta gaya mata to ita kuma Jamila ne ita ce ita kuma kawar Haliman ce ita kuma haliman ce kawar sirinta kaga ya yi saikil ya dawo ba haka bane daga nan sai a zo a tare a cewa ce munafuka ta buya a cikin toilet din islamiyya take fitowa amma dai sirrin ya riga ya fasu shikenan an samu matsala Allah ya kyauta eh gara ki ki dinga bahaushe yace ciki ba dan tuwo kadai aka yi shi akwai magana da sai dai ki mutu da ita kakki fare ta kai ka sake ki fara sama abin da shafi sirrin aurenki shin sirrin rayuwarki sirrin tsakaninki da Allah wasu ibadoji ko wasu addu'o'i da kike yi karki tona Allah ya san kina yi kike fada wa kowa qala wa qala wa qala qala al-hukama'u kitmanu sirri karamun fil nafs oya sirri wato karamci ne ga rai wasu muwun fil himma daukaka ce wajen himman mutum wa dalilun alal muru'a kuma alama ce ta mutum mai kunya ne wa sababun lil muhabbati kuma dalili ne da ke sa a kaunaci mutum wa muballigun ila jalilin rutubati kuma yana kai mutum daukaka qalu suna cewa sadruka awsa'u li sirrika zuciyarka kirjinka yafi kowane wuri fadi wajen kiyaye sirrinka yace kun min sadiqika hadiran fala rubbama khana as-sadiqu fasara ghayra sadiqi wa hadar sadiqaka la aduwaka inma harakatu sirrika inda kulli sadiqi yace kun min sadiqika hadiran itaka tsantsan game da abokinka fala rubbama khana as-sadiqu fasara ghayra sadiqi so da dama wannan kawar taki ta ta haince ki ta zan kuma daga ranar kawance ya lalace wa hadar sadiqaka ya sake cewa yi taka tsantsan da abokinka la aduwaka karka damu da abokin gaba inna ma harakatu sirrika inda kulli sadiki ai motsi da labewan sirrinka a gun aboki ake sanin sa in ana neman a san sirrinka gun wa za a je gun amininka a siye shi ya faɗi sirrin faslun fi ada'il amanati malai yace wannan fasli zai magana akan mayar da amana idan an baka amana ka mayar kamar da shari'a ce umarni eh Allah ya ce inna la yamurukum an tu'addul amanati ila ahliha Allah yana umarcin ku ku mai da amanoni zuwa ga masu su duk abinda aka baka amana ka maishe shi ga wanda ya baka karka boye karka lalata amana an maimun ibn mihran qala thalathatun tu'adda ila al-barri wal fajir abubuwa guda uku da mutumin kirki da na banza idan abu uku ya hada ka da shi ka cika mishi wannan abun karka karka الرحم توصل بر توصل برة كانت أو فاجرة zumunta ana sada zumunta da dan uwanka mutumin kirki ne ko mutumin kirki ba zaka sada zumunta da shi wal amanatu hakanan amana tuadda ila al barri wal fajiri ita ma ana maishe ta ga mutumin kirki ya baka ajiya kamar masa mutumin da ba na kirki ba ya baka da amana kamar masa da amanarsa wal ahd hakanan alqawari yuwaffa bihil barru wal fajir shi ma ana maiwa da mutumin kirki da wanda ba da kirki wa qala sari ibn al mughallas rahimahullahu arba'un man utiyahunna faqad utiya khairud dunya khairud dunya wal akhirah abuwa guda hudu duk wanda Allah ya bashi wannan Allah ya bashi alkhairin duniya da lahira gaba daya duk alkhairin da yake nema a duniyar lahira ya same shi menene su mala yace sidqul hadith gaskiyar zance in zai magana ya faɗi gaskiya wa hifdul amana da rukun amana wa ifaful tu'ma da kawaici a wajen abinci idan ba yi da kwadayi yana da kamewa wa husnul khaliqa da kyakkyawar dabi'a duk wanda aka bashi wannan to duk wani alkhairin duniya da lahira ya same shi Allah ka samu samu wa qala al-hakim arba'un yusawwaduna yusawwiduna al-abd abubuwa guda hudu suna mai da bawa ya zama sayyidi ya zama babba al-adabu was-sidqu wa ada'ul amanati wal muru'ati ladabi da gaskiya da maishe da amana da kuma kunya waɗannan suna sa mutum ko bai da tarihin daraja sai ya samu ɗaukaka faslun fi fadli tawadu wannan fasli shi kuma akan falalar kankan da kai tawadu shine mutum ba tare da ya wulakanta kanshi ba amma ya nuna kamar shi ba kowa bane dauki kanshi kamar gama garin dan adam kai ya dinga jin cewa yafi kowa saboda Allah ya bashi wata falala ta dukiya ko ilimi ko sarauta ko wani abu makamancin haka ya dauka cewa ya fi sauran mutane to wannan shi ake ce matawalu wala tamshi fawqa al-ardi illa tawadu'an fakam tahtaha qaumun humu minka arfa wa in kunta fi izzin wa hirzin wa man'atin fakam taha min qaumin humu minka amna yace wala tamshi fawqa al-ardi illa tawadu'an wala tamshi al-ardi marha karka dinga tafiya a ƙasa sai kana nuna kai ne tawalu'u ne karka dinga takama fakam tahtaha qaumun hum minka arfau a ƙarƙashin ƙasan nan akwai mutanen da suka mutu sun fika komai komai da kake takama da shi akwai wani mutum a garin da kake a anguwar da kake a inda kake rayuwa ko a zaman da kake rayuwa wanda ya fika wannan falalar ta yi ya mutu mutuwa bata kyale shi ba saboda girman sarautar shi bata kyale shi ba saboda girman ilimin sa bata kyale shi ba saboda karfin jikinsa ko karfin fada aji bata kyale shi ba saboda komanda ne na soja bata kyale shi ba saboda attajiri ne duk wani abu da yake takama da shi mutuwa ba ta daga mai kafa saboda wannan abu kuma ka sani kai ma inda ya tafi nan can ka da fato alfaharin ne kake fayin kun tafi izzin in kana jin kana cikin izza wa hirzin kana cikin tsaro wa mana'atin kana cikin wato abin nan mana'a shine kana cikin kariya fakamta hamin qaumin humuminka amna'u to mutane nawa mutuwa ta tade su saka da su bayan sun fika shiga cikin kariya mutuwa na iya shiga cikin inda ake tsaro mafi tsanani ta dauki mutum yanzu kamar a nan Najeriya ina jaya ba wanda ya kai gidan shugaban kasa tsaro ko ta Najeriya shugaban kasa ya taɓa mutuwa yana kan mulki yana ganiyan mulkinsa ya mutu idan ilimi ne inda akwai wani wanda mutuwa za ta kyale ta kyale manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da a ce akwai wanda mutuwa za ta kyale shi da ta kyale manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin da manzo Allah yana duniya ka kaddara yanzu irin dadin da zamu ci babu da wata matsala fa inda sabai suka rayu da haka zamu dinga rayuwa amma akwai wata matsala kawai sai dai daga nan a kira Madina kawai a tambaya ko ka tashi ka tafi da kanka amma bata kyale manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan tsabaragen mulki ne bata kyale fir'auna ba fir'auna da ya mutu ma banu isra'ila cewa suka ƙarya ne bai mutu ba anya zai mutu ko sai da Allah ya fito da gawar shi daga ruwa suka gani suka ga fir'auna ne yanzu wannan gashin ya zama gawa sannan fa suka yadda cewa da gaskiya mutu ana ganin kamar yafi karfin mutuwa saboda jabberancinsa kwamandojin yaƙi manya irin su Khalid bin Walid sun mutu Khalidu akan gadon shi ma ya rasu yana kuka ma yana cewa oh wai ni ne zan mutu irin mutuwa tsohuwa ni da nake ta neman shahada ni da aka saka yatsa biyu a jikin shi sai an taba wani tabo na sara ko suka ko cizo ko ya kushi ce amma gashi zan mutu a gado yadda mata suke mutuwa yace Allah wadaran uwar rago ta sha ruwan zafi a banza na wankan jego su da ba wanda mutuwa ta kyare karka dinga takama kana ganin wai kai dan kana cikin wato ganiyar bunƙasarka ka dauka kai wata tsiyani da za a juya shekara 20 baya kai ba kowa bane kuma an ji shekara 20 nan gaba za ka ci gaba da zama wani abu duka duka abin da za ka yi na yayin da za a yi naka watakila a cikin shekara 40 ne ko 50 yanzu misali mu kwatanta nan garin misali shekara 20 baya wanda ake gani a matsayin manya ko masu kuɗi ko 'yan siyasa ko masu faɗa aji ta yi duk yanzu ba su bane ta yi mafi yawansu ma ba sa duniyar nan in ma suna duniyar yanzu ba su suke da faɗa ajin ba kuma aka sake shekara ashirin haka za a sake zama ko kana nan an daina yayinka kai ko a gidanka ma sai a waye gari kai kake ba da umarni da yanzu kuma sai dai yayinka su baka umarni ko matarka sai an ce zauna nan tashi can da duk wanda zai fita sai ya tambaye ka yanzu kai ne yanzu zaka fita sai ka tambaya kuma gidanka ne in ma kana raye kenan wannan na iya faruwa da kai a cikin ƙasa da shekara 50 to da ka dan adam ba a bakin komai yake ba abin da zai kawai ya ci nasara shine ya bi Allah wa kataba aristotelis ila al-iskandar aristotelis shine wannan da ake cewa aristotle wani babban kafiri ne cikin malaman falsafa ta girka to sarkin zamanin su alexandra yana yana yana sauraron magana waɗannan malamai na kafirai sai aka rubuta masa sako innal ladhi yata'ajjabu minhu an-nasu fika al-jazalatu wa kibarul himma abinda yake burge mutane a tare da kai ya kai ranka dade shine iya zance da kai da kuma himmarka mai girma wallazi yuhibbunaka alayhi abinda suke kaunarka dan shi at-tawabu walilul jali saukin hali da kuma tawalu fajma'al amrayni kai kokari ka hada wannan abun guda biyu yajtami'u laka muhabbatun nasi wa ta'ajjubuhum minka mutane za su cigaba da kaunarka suna suna ganin kana burge su wa qala al-arabi qaumun idha nazala al-gharib bi ardihim tarakuhu rabba rubba rabba rubba sawahil al-waqiyani wa idha da'awtahum li yawmi karihatin saddu shu'a ash-shams bil kharsani متسألكين على كثافة ملكهم متوادئين على عظيم الشان لا ينكبون الأرض عند سؤالهم لتطلب العلات بالعيدان بل يبسطون وجوههم فترى لها عند السؤال كأحسن الأنوال yana yaban wasu mutane ne akan wato sha'aninsu na tawalu yace kaumu wasu mutane ne idan nazalal garibu bi ardihim idan bako yazo garin su tarakuhu za su bashi ya zama rabba sawahilin wa ƙiyanin ya zama kamar shi ne mai gidan dawakai da dukiyoyinsu wato sai abin da ya ce su yi da dukiyarsu za su saboda kawaicinsu wa iza da auta humuli yau mai karihatin in kuma kai ne ka gayyace su wata rana ta ainihin wato su zo su taya ka yaki saddu shu'a ash-shamsu bil kharsani to suka tashi taruwa sai sun hana a garana za su taru su yi maka inuwa bil kharsani da makamansu saboda taruwar da za su mutasa'alikina sai kaga sun fito kamar ba su da komai su uluk shine talaka to mutasa'alik wanda yake bayyana da siffar talakoki ala kasafati mulki gashi fa Allah ya ba su mulki mai fadi amma za su fito kamar ba su da komai mutawadi'ina ala azimish shari kuma su tawalu kamar ba kamar ba manya bane su la yankutuna al-arda inda su'alihi ba sa ainihin wato kwakular ƙasa lokacin da suke tambaya ko suke roƙo wato mutum ya tsuguna yana wasa da hannun shi a cikin ƙasa ba sa yin haka da ta tallu bil allati bil idani wajen suna neman wato taimako a wajen wani bil idani sa sanda misali suna suna kwakular ƙasa alamar kaskanci kenan bal yabsutuna wujuhahum za su daga fuskar su ne su kalle ka fatara laha inda su'ali ka ahsanil alwani sanda suke magana da kai zaka ga fuskar su tana da kyakkyawar kama wato ba makaskanta bane amma masu kankan da kai faslun fi husnul jawar wannan fasli shi kuma akan fallalar kyakkyawan makwabtaka ka zauna da makwabta ka kyautata musu mala yace anil hasan al-basri radiyallahu anhu laysa yace laisa min laisa husnul jawari kaffal adha anil jari walakin husnul jawari as-sabru ala al-adha min al-jari yace zaman lafiya kyakkyawar makwabtaka ba shine ka ki cutar da makwabcinka kadai ba a kyakkyawar makwabtaka shine ka kai hakuri idan an cutar da kai baka cutar da shi bai isa ba sai ka ƙara akan haka me zaka ƙara shine in ya cutar da kai kai hakuri وقال الشاعر ونكرم جارنا حتى ترانا كأن لجارنا فضلا علينا muna girmama makwabcinmu har sai an fara tsammanin wannan makwabcin ko dai mai gidanmu ne wato inda bako zai zo ya ga yadda muke da makwabci sai sai yayi tambaya wannan ko dai yana da wani minna ne akan ku ga irin yadda kuke mutunta shi ya wuce misali me ya faru ne ce kai a saboda dai makwabcinmu ne faslun fi samt wa hifzil lisan to ga magana ta dawo game da shuru da kiyaye harshe na yi mana ishara jiya zuwa ga littafin ibn abid duniya mai suna kitabu samt da kuma imamu suyuti shi ma yana da littafi mai suna husnul samt mun ga a cikin alkur'ani ayoyi da dama sun nuna haka irin su la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas yawan firarraki da tarurruka da mutane suke Allah ya ci babu alkhairi a cikin su sai wanda ya umarni da abin kirki ko sadaka ko sulhu tsakanin mutane da ire-iren la yuhibbullahu al-jahr bis-su'i al-qawli illa man zulim Allah baya san bayyana mummunar magana sai in an zalunce ka sai in gaban alkali ne to suna nan ire-iren su da yawa a cikin ayoyi da hadisai da makamantan su ya tsallake su idan kuma asalin littafin zamu ga haka yake kusan kowane babi sai ya kawo ayoyi sai ya kawo hadisai sannan ya kawo maganganu na hikima da waƙoƙi dinan da shi kuma mai wannan talhisin ya fi ba da muhimmanci a kansu ya ce ruya an sayidina isa almasih ala nabiyina wa alaihi assalatu wassalam annahu qala sayidina isa alayhi salam yana cewa kullu kalamin laysa bi dhikrillahi ta'ala huwa lagun izancan da ba ambatan Allah bane to shirme ne wa kullu sukutin laysa bi tafakkurin fa huwa ghafla duk wani shirin da mutum zai yi ba tunani yake game da Allah da halittun shi da sauransu ba da Allah ya ce tafakkurna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqata hadha batila idan ma kai shiru ne kai baka wannan tunanin yace to gafla to sakaci ne wa kullu nazaratin laysat bi ibratin fa hiya lahaw duk wani abu da zaka kalla ba kana kallon shi dan ka dau izina ba to lahaw to wannan ma wasa ne fatuba liman kana kana takallumuhu dhikran yace alherin Allah ya kai ga wanda maganar shi ambato ne wasukutu huftikaran shirinsa tunani ne wa nazruhu utibaran kallansa dauka izina ne wa luqman annahu qala liblihi luqman alhakim shine wannan da Allah ya bada labari a sura luqman wanda ya wadan shi wasiya to qur'ani ya hakaito wani sashe na wasiyar sannan kuma wasu wasu sassan sun zo a cikin wasu labarai to daga ciki shine fadin sa cewa ya bunayya man yashabu man yashab sahiba su'i la yaslam duk wanda yake yawo da abokin banza to ba zai taba tsira ba wa man yadkhul madkhala su'i yuttaham duk wanda yake shiga inda yake wurin tuhuma ne za a tuhume shi wa man la yamliku yamliku lisanahu yandam duk wanda ya kasa mallaka harshen sa ya zama wato bakin sa kamar rariya bakin shi ba kanin kafar shi ba to sai yayi nadama kuwa awwa da dama zai fada sai an zo an kama shi ko an kulle shi ko an kure shi ko an aibata shi وقال أبو حاتم رحمه الله أبو حاتم الله وافت مسيكي cewa طلب طلب رجلان العلم wannan Abu Hatim a zahiri Ibn Hibban ke a cikin rawasul uqala ah yace wasu mutane guda biyu sun nemi ilimi falamma alima bayan sun samu ilimi shikenan yace ah samata ahaduhuma daya sai yayi shiru baya koyawa kowa wa takallama al-akharu dayan kuma yayi ta surutu fakatabal mutakallimu ila samit wannan da ke ta surutu sai ga cewa wancan abokin karatu na da baya koyarwa bai kyauta ba sai ya rubuta mishi nasiha yace wa ma shay'un aradtu bihi iktisaban bi ajma'a fil ma'ishati min lisani yace babu abin da na samu wanda nake jin ina moran shi a wannan rayuwa ta gaba daya kamar harshen nan nawa da nake magana da shi fakataba ilaihi samitu sai ɗayan mara surutun sai rubuta amsa ya ce wa ma shay'un aradtu bihi kamalan ahaqqu bi tuli sijnin min lisani wa ma shay'un aradtu bihi kamalan babu abin da kake neman wato samun cikar mutunci da shi wanda kuma yake buƙatan a sa shi a gidan yara a kulle shi don a zauna lafiya fiye da harshe harshen da kake takama da shi abin da ya kamata shine a kulle shi wannan bayanin nuna wai karka koyar da ilimi ba a karka ta surutu mara amfani shine ake hanawa wa qala sufyan ibn uyayna rahimahullah khalli janib khalli jambayka liramin wamdi anhu bisalamin mutbida is-samti khairul laka min da'il kalami inna masalimu man aljama fahu bilijabi yace khalli jambayka liramin yace kuibanya ka guda biyu ka basu ga masu sukaka wanda yake so ya soke ka ka bashi ya soke ka wanda zai zage ka karka ce sai ka rama wamdi anhu bi salami wuce ka bashi wuri wai za maru bil lagwi maru kirama karka biye ma wawa mai haushi mai zagi yace mutbida is-samti khairul laka min da'il kalami ka mutu da cutar shiru a ce shiru ne ya kashe ka yafi ma alheri a ce surutu ne ya kashe ka inna musalimu man aljama fahu lilijaji yace wanda ya tsira shine wanda ya sanya wa bakin shi linzami ya kulle shi wanda ya sanya sunfafuta ya rufe bakin sa wani mai waka yana cewa as-samtu ajmalu lil fata ma lam yakun iliyun yashinu shiru shi yafi dacewa da mutum matukar ba yana shirin ne saboda bebe ne shi bai iya magana ba ya sake cewa wal qawlu zu khatalin idza ma lam yakun lubbun yu'inu ita kuma magana yace tana da hadari kwarai matukar maganan nan da mutum yake yi ba da hankali yake yin ta ba matukar ba daga cikin hankalinsa yake yin ta ba to tana da hadari kwarai da gaske qalu rubba kalimatin taqulu da'ani wa rubba kalimatin salabat ni'ma yace akwai kalmar da kana so ka fade ta tana ce maka in in karfa ka fada wato wata zuciya tana ce maka kar ka fada kar ka fada ko kuma kalmar da in ka fade ta kwaya daya sai ta kwabe maka duk nema da kake ciki kana da yancin ka a kama ka a rufe ka saboda surutun bakin ka kana cikin ni'imarka ka fita daga ciki yanzu kamar mata ‘yan uwanmu iyayenmu akwai matar da akan kalma kwaya ɗaya sai ta rasa aurenta saboda mijin ya mata kashiri ta ƙiji ko ta ce in ka isa in ka haifi a cikin babarka wance to ka yi kaza shi kuma ya ga da gaske ya haifi sai ya yi ɗin daga nan shi ke da nima da ke ciki ta kuɓuce miki kalma ɗaya za ta iya kai mutum manzala sai sun yake cewa mutum yana faɗan kalma ma ya tabbayyanu fiha baya lissafin me yake faɗa watakila ta a sa shi cikin ramin wuta da aka zama mu kiyaye mai muke faɗi Allah ya tsare wa qala ash-sha'iru wa hadhar lisanaka la taqulu fatubtala innal bala'a muwakkalun bil mantiqi kiyaye harshenka kar ka dinga faɗan abin da zai ja maka jarabawa domin duk jarabawa da take faruwa da mutane tana rataye ne da bakinsu wani kuma yake cewa inna sukuta salamatun wala rubbama zara al-kalama adawatan wa dirara yace fala inna dimta ala sukuti ala sukuti kamaratan falatandumanna ala al-kalami mirara yace inna sukuta salamatu kaga shiru da kake ganin shi zaman lafiya ne wala rubbama zara al-kalama adawatan kalamu adawatan wa dirara su da dama magana ita take haddasar da gaba da kuma cutarwa fala inna dimta ala sukuti kamaratan in kai nadamar shiru wata na kace kai ai Qur'anin da na sani da na ce kaza falatan dimanna ala kalami mirara zaka yi nadama akan magana ka su tarin yawa cewa da na sani da ban faɗi kaza ba da na sani da ban yi magana iri kaza ba wataƙila so ɗaya zaka yi nadamar da kai shiru to kamar yadda muka ambata jama'a shi shiru albarka ne iya baki sanin ya kamata ne takaita magana sanin wato ciwon kai yawan surutu kuma ba abu ne mai alfanu yawan ainihin cece kuce da shiga share ba shanu ba hanyar tsira ba ce za ka jama mu rage surutu kuma mu daina yaba wa masu surutu kawai a matsayinsu na wai muna ganin wata baiwa ce ba baiwa ba ce surutu kawai haka sakakakaka ba baiwa ba ce ga ɗan adam suna ce jarrabawa ce faslun fil qana'a shi kuma wannan faslun malai yace yana magana ne akan wato alqana'atu kan abin nan wato yadda da kadan kenan ko wadatar zuci wadatar zuci a cikin wani hadisi dake cikin adab al-mufrad da Imam al-Bukhari da Imam Tirmidhi ma rawaito shi da Nasa'i Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa lahu qutu yawmihi fa ka'annama hizat lahu dunya bi asriha ko lafazi makamancin wannan manzo Allah sai sai yake cewa wanda ya wayi gari yana cikin aminci a cikin iyalansa wato baya cikin wani tsoro baya cikin wani security threat sannan kuma yana da lafiya a jikinsa kuma yana da abin da zai ci a wannan wunin nashi malamai suka ce ma'ana hadisi kamar da Khattabi yake fada cikin ma'alimus sunan yace wato ma'ana da shi da wanda ya fi kowa arziki a duniya matsayinsu ɗaya wajen arziki inda ya gani duk kana da cikin aminci kana da lafiya kana da abin da za ka ci to wanda ake cewa fi kowa kuɗi a duniya bai fi ka arziki ba domin shi ma yi abin da yake bukata ke na cikin arzikin da shi to da aka karka bari ya fi ka godiya Allah shi ne ma'ana abu karka bari wani mai kuɗi da ya tara da yawa ai ba zai ci fiye da abin da yake bukata na ranar ba ko kuma ba zai bukaci wani abu fiye da lafiyarsa ba da amincinsa ban baya cikin aminci ai dukiya ma ba ta da amfani yanzu lokacin da aka shiga cikin tsananin tsoro a ƙasar nan ai mantawa ma kai da dukiya wake ta ita in ka ji ana maganar dukiya to ana ana cikin lafiya ne yanzu ko hadari ne mota ta yi ko aka buga da juna an kaga an fito ana duba abin hawan ko ana jayayya cewa sai ka biya ni to da lafiya ne a jikin mutane amma aka ce akwai karaya ko mutuwa ko buguwa wake ta wani abin hawa ba wanda yake tuno ma cewa me ya faru da abun hawa su haka lafiyar mutum da amincinsa da abincinsa ni'ima ce mai girma wanda kuma in ka same ta to baka da bambanci da wanda Allah ya mishi duk wata ni'ima ta wadata qala Allahu azza wa jalla man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba Allah ya ce duk wanda ya aikata aiki nagari namiji ne ko mace kuma yana da imani Allah ya ce wallahi sai mun rayar da shi rayuwa mai daɗi to menene rayuwa mai daɗi qala kathirun min ahli tafsir alhayatu tayyiba fi dunya alqana'atu abin da ke da rayuwa mai daɗi shine wadatar zuci in kai imani da Allah namiji ne kai ko mace ka aikata aiki nagari sai Allah ya baka rayuwa mai daɗi zaka ji kana cikin kana cikin wadata a zuciyarka ko baka da ko sisi in dai kai mai imani ne to zaka samu wannan Allah ne ya faɗa kuma ya rantse akan haka وقال الشاعر فإشد القوت يوما بعد يوم كمس الطفل فيكات الضروع ولا ترغب إلى أحد بحرص رفيع في الأمور ولا وضيع فإن الحرص في الرغبات داء يحلى يحلي يحلئ مقلتيك عن الهجوع yace fa'ish bil quti yawman karayu bisa neman abincinka yawman ba'da yawmin duk abin da ka samu na yau ya ishe ka je kai wata harka ka nemi abincin ka gwargwadon bukata kamar sitifili fi qatil duru'i kamar yadda yaro jinjiri yake tsotsan mama a gun mahaifiyarsa yana tsotsa ne kawai idan ya ji yunwa da zaran ya kushi sai ya saki bai da hadama ba zai ci bari ya tara ya ajiye ba kamar da tsuntsu yake yace wala targab ila ahadin bi hirsin karka ringa kwadayi da neman abin hannun wani bi hirsin kana mai tsananin kwadayi rafi'in fil umuri wa fi wala radi'i wannan mutumin madaukaki ne wala wadi'i ko kuma makaskanci karka kwadaita da abin da ke hannunsa fa innal hirsa fil ragabati da'u shi kwadayi wajen neman abubuwa cuta ce yuhalli yuhalli umuqlataika wanda zai zo ya ainihin ramar da kumatinka shine muqlataika anil huju'i ya kwashe maka duk wani kwarjini zai raba ka da kwarjini fuskar ka za ta zama baka iya hada ido da wanda kake kwadayi a gunsu faslun fil haya faslin da zai magana akan kunya a kunya kamar da zamu ji zai kasance zuwa zuwa wasu kashe-kashe amma a dunkule kunya iri biyu ce akwai abinda kamar yadda ibnu hajar ya fara cikin fatul bari akwai alhaya'u almamduh ko kuma alhaya'u almazmum akwai kunya abin yabo akwai kunya abin zargi kunya abin yabo ita ce a shar'iyya wato kawaici da jin nauyin manya da kauda kai da haƙuri a cutar da kai manzala sallallahu alaihi wasallama ai mu ambata ko yayi amarya an zo an yi walima a gidan shi mutane wasu kawai sai suka shantake suka ki fita suka ki fita ya fita ya rakiya ya dawo ya gansa a falo suna ta fira yana jin nauyi ce musu ku tashi ku fita ina so in shiga gon amaryata saboda kunya irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har sai da Allah ya shiga mishi wannan fada inna zalikum kana yu'zin nabiyya fayastahi minkum annabi kunya ku yake ji ku ba kwa ba kwa ganewa ne aka ce to daga yau in kun ci abinci a gida annabi kada wanda zaki zama wala musali sai hadisi kada wanda ya tashi balanta ya dauko wata fire ce kai wai ka ji yanda ake fama da harkar siyasar nan kuwa wani ka san da ya gama ci abinci ya sa ku ce kawai sai ya dauko sabon tadi ce to kada wala musali sai li hadisi kada wanda ya sake dauko wani sabon zance kar ka shiga ma tukunna sai an kira ka in ka ci abinci da ka ci ka wanke hannunka kai addu'a ka tashi ka fita kada wanda ya dauko sabon tadi wannan kunya kenan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mishi ka ce ma Zaidu danka na rana matan shi da kai ka je ka nema mishi ita ya aure ta ka ce Allah ya ce ya sake ta kai ka aura Aisha take cewa wannan abu inda akwai wani abu da Annabi zai boye a wahayi da ya boye shi saboda kunya Allah yana so ne ya karya wani maguzanci gaba ɗaya a manta da shi annabi ya ji kunya wannan magana falamma kada zaidun min hawataran zawwajnaka to kun ga irin wannan kunya ai tana da nauyi ko sai kai ne wani yaron gidanka ka koya mai sana'a a gunka ya hadda kuna zuwa kasuwa tare kai kaje kai ma mishi aure kuma sai ga lokacin mishi wannan matar ka sake ta ni nake santa bata dace da kai ba aka dinga terere da kai a garin nan sai a ce bala a kasar nan duka bala wani zai hudu ba a kanka wallahi ko a haɗa wazin jiha a kanka ta amma Allah ne ya ce a yi eh wai a ce kuma wannan ɗalibin naka yana da mambari ai ka shiga magana sai ai maka series ai jeren giyar abin nan za a maka kamar episode biyar haka wata guda bai ana jawabi akan matsalolinka da fitintunin da kake Allah ya kyauta to wannan shine kunya jama'a ka hakura a cutar da kai cutarwa wadda saboda ka ga nauyin wani Abdullahi dan Umar ana zaune a fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi yayi wata tambaya yace akwai wata itaciya tayi kama da mumini wajen kanshinta da dadinta a baki da amfaninta a jiki waye ya san wannan itaciyar sahabbai duk basu gano annabi na nufin dabino bane sai da aka tashi za a tafi gida sai Abdullahi dan Umar ya ce wa baban shi Umar yace ni ko ana tambayan nan na gane na gane cewa dabino ake nufi ce ya baka faɗa ba yace na ji nauyi ne saboda na ga duk manya ba su faɗa ba yace ai da ka sani kawai da ka faɗa in ban iya ba dana ya iya duka alfahari na ne sai Abdullahi dan Umar yana jin nauyi kar a ga ya zaƙi kuma haka muke yanzu wannan ta shine alhaya'ul mahmud da akwai alhaya'ul mazmum wanda shi ana kallon shi a matsayin ba'afun ne wa hawa rauni ne da gazawa shine wanda kunya za ta hana ka tambaya akan addini kunya ta hana ka faɗan gaskiyar da ka sani yayin da ya kamata ka faɗa sai na Aisha tana cewa alherin Allah ya kai ga matan Madina waɗanda kunya ba ta hana su tambaya akan abin da ba su sani haka yana daga cikin karin magana Larabawa suke cewa almimani la yata'allama almustahi wal mutakabbir wasu mutane guda biyu da sunan su ya fara da mimun to ba sa koyon ilimi almustahi mai jin kunya wal mutakabbir da wanda yake da girman kai to lokaci yayi bari mu dakata nan zamu juya kasance insha Allah sallallahu alaihi wasallam ala muhammadin wa ala alihi wasallam sallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi